إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة شاشدة قوة الربيع الأول shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shidda cikin jirangiyar darussa daga littafin Zawaidu Sunan al-Kubra ala al-Kutub sitta wanda Malam Salih bin Ahmad Ashami ya rere hadisan da al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi alaihi ya kadaitu da riwayar su wadanda ba sa cikin al-kutubu sittal usul wato Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah Allah ubangije saka mishi alkhairi dan ba manta ba muna cikin kitabu fadlil qur'ani wa jam'i littafin da ke bayani akan falalar wato alqur'ani mai girma da bayani akan tattara alqur'ani a wuri guda zamu tashi bab fadlu tilawatil qur'ani wal amali bihi babun da ke bayani akan falalar karatun alqur'ani mai girma da kuma falalar aiki da alqur'ani mai girma amma aqil ibn yasar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama i'malu bil qur'an ahillu halalahu وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروه ولا تكفروا بشيء منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعد كما يخبركم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ألا ولكل آية نور يوم القيامة وإني أوقيت سورة البقرة من الذكر الأول وأوقيت طه وطواميس والحواميم وطواسين والحواميم من ألواح موسى ووطيت فاتحة الكتاب من تحت الأرش وانا حديثي دمالا يكاو الإمام baihaki ya rawaito shi kuma baya cikin waɗannan littafai gaba ɗayansu baya ga baihaki kuma akwai wasu malaman da ainihin wato suka fitar da hadisin kama limamu abu abdullahi alhakimun na saburi ya fitar da shi amma aqil ibn yasarin daga sahabi ma'aqil ibn yasarin ibn abdullahi al-muzani radiyallahu anhu wannan sahabi mutumin garin basra ne ana mishi alkunya da abu ali ana cewa a cikin sahabbai shi kadai ke da irin wannan alkunya ya musulunta kafin sulhu hudaybiya da aka ya halicci bai'atu ar-ridwan radiyallahu anhu wannan sahabi yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce i'malu bil qur'an ya ku musulmai ku dinga aiki da alqur'ani ya zama shine wato abin nan makomar manazartar inda kuke dauko dokoki da hukunce hukunci ahillu halala abinda qur'ani yace halas ne ku bar shi a halas wa harrimu harama abinda alqur'ani yace haram ne haramta shi waqtadu bihi ku yi koyi da alqur'ani wala takfuru bi shay'in minhu kar ku butulce ma wani abu cikin alqur'ani wama tashabaha alaikum minhu da abin da ya rikirkice muku cikin alqur'ani ku kasa fahimta shi farduhu ila Allah wa ila ulil ilmi min ba'd yace ku maishe shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma masana ilimi a bayana kama yukhbirukum kamar da shi alqur'ani din ya ambata wa aminu bit tawrati wal injil ku yi imani da at-taura da injila waz zabur da zabura wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim da da sauran ababen da aka baiwa annabawa daga ubangijinsu wal yasa'kumul qur'an lalle qur'ani ya zama ya wadace ku wama fihi min al bayan abin da ke cikin shi na bayani dalla dalla fa innahu yadda abun yake shi al qur'ani shafi'un mai ceto ne mushaffa'un za a bashi damar yayi ceto wa mahilun wato littafi ne mai gaskiya shine ma'anan mahil gaskiya wacce take kura abokin husuma musaddaqun kuma abin gaskatawa ala ci ku saurara ku ji wali kulli ayatin nurun yawmal qiyamati kowace aya da mutum ya haddace ranar alkiyama ko da ya aiki da ita za ta zama haske a tare da shi wa inni utitu suratul baqarati kuma an bani suratul baqara min adh-dhikr al-hajj awwal daga cikin ambatotin na farko wa utitu baha an bani suratu taha wa tawasina da sura masu tsasin mim tsasin mim da tsasin wal hawamima da hamin hamin hamin min alwahi musa waɗannan suna cikin allunan annabi musa wa utitu fatihatal kitabi ita kuma fatiha an bani ita ne min tahatil arshi daga kasan al'arshin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda na ambata wannan hadisi al-imamu albayhaqi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa al-kubra ko al-kabir sannan a cikin littafin shu'abul iman kuma da mai shi ma ya fitar da shi ne ta hanyar malamin sa Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi sai malai dauko ta magana daga al-Imam az-Zahabi cewa Ubaidullah ibn Abi Humayd takallamu fi a cikin isnadin wannan hadisi akwai Ubaidullah ibn Abi Humayd wato ibn Galib kenan shine Abu Humayd wanda shi ne ke riwaya daga abul malish ibn usama shi kuma shi ke riwaya daga wannan sabi ma'aqil ibn yasarin anhu bihi wannan mutumin da yake ce ma wato ubaidillah ibn abi humayd malaman hadisi sun yi rubdugu a kansa daga cikin sa akwai al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh al-awsat nashi yake cewa yarwi an abil malihi adaiba yana ruwaito ababan mamaki ababan a tsaya a yi salati a sallallami daga malamin shi a wannan riwaya shine abul malih ibnu usama haka nan a cikin at-tarikh ad-du'afa na imam al-bukhari ya kara cewa takallamu fi ka ko sai idan bukhari shi takallamu fi to kamar ya ce ne kazzabun haka al-imam ahmad ibnu hanbal an tambaye shi yace tarakan nasu hadisa malamai sun yi watsi da hadisin sa haka ibnu abi hatim ya ce munkarul hadith haka ibnu adiyin ya kawo shi a cikin littafin shi al-kamilu fi du'afa rijal kuma ya ambaci maganganun da malamai daga malamai mabambanta game da shi haka limamu dawar qutni a cikin du'afa nashi haka ibnu jawzi a cikin ad-du'afa wal matunki haka al-imamu ibnu hibbana a cikin kitabul du'a abin nan wato ad-du'afa al-majruhi kitab al-majruhina wa ad-du'afa min al-muhaddithin na ibn hibban al-busti dukkanin su waɗannan malamai da wasu su sun hadu akan cewa abun waki ne shi zaka wannan hadisi ta fuskar isnadi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ina fata mun gane wannan wallahu musta sai mu koma gabobin hadisin da ababan da yake faɗa kaga alherin Allah ya kai ga malaman hadisi yanzu ka za ga wannan ma'ana ce mai kyau a cikin hadisin nan dan mai ko ba za a kau da ido a ce tunda dai ma'anar mai kyau ce a karba ba su ba sa duk yadda abu zai goyi bayan abin da suke so ko ya ƙara musu wani ƙarfin hujja ba za su karɓe shi ban bayi da kyau ina fata mun gane wannan dan haka suka raunata dukkan ire-iren waɗannan hadisai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku musulmi ku yi aiki da alqur'ani ku halasta halas ɗin da ƙur'ani ya halasta ku haramta haram da alƙur'ani ya haramta wannan duka gaskiya ne sannan kuma ku yi koyi da ƙa'idoji na alƙur'ani ku bi alƙur'ani mai girma sau da kafa kar ka sake ka kafirce ma wani abu na alƙur'ani abin da ya zama mutashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar ku kutsa cikin sa ku mai da shi zuwa ga wato Allah da zuwa ga malamai a bayana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar da Qur'ani ya ambata da Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat ha ayatul hukamatun me nace bayyinatun ko ayatul hukamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihatun fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum minhum tiga alfitna wa tiga ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasukuna fil ilmi ba karshen aya Allah ya ci gaba da cewa a ƙarshe wa ma yadhakkaru illa ulul albab kaga wannan ayar tana kama yukhbiru kamar yadda Qur'ani yukhbirukum ya ba ku labarin abinda na eh mene kama yukhbirukum eh kama yukhbirukum haka ne kamar yadda suke ba ku bayani su malaman ina fata mun gane ko kuma kamar yadda ayoyin alqur'ani suke ba ku bayani akan cewa ai haka wato ku kokari ku mai da komai zuwa ga masanan shi kada ku yi kutse cikin abin da ku sani ba haka fadin Allah wa idza za'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu latabatum shaytana illa qalila dai irin waɗannan ayoyi da nasoshi da suke nuni zuwa ga wajen sun koma zuwa ga masana a duk sanda baka gane wani abu ba kar ka yi kutse a cikin abin da baka sani sannan ya ambaci cewa mai imani da taura da injila da zabura da ababen da aka baiwa sauran annabawa kuma da Allah yake cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wal wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ɗaya daga cikin ayoyin da akan iya karanta su a a sallar raka'atul fajr ko haka sai mutum ya yi aiki da ita ce mun yi imani da da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da aka sauka Ibrahim da zuriyarsa Isma'ila da Isaka da Yakuba da jikokinsa din nan da kuma duk abin da aka baiwa Annabi Musa da Isa da sauran annabawan Allah ba ma rarrabewa kowanne mun imani da shi a cewa Allah ne ya aiko su sannan kuma Qur'ani ya zama ya wadace ka kar ka dinga neman shari'a a wajen Al-Qur'ani wani abu can daban wanda ba Allah bai da a nemi shari'a a cikin sa to inda yace kuma lalle ni an bani wa utitu qaha an bani suratu qaha da aka sai qaha da kuma wa tawasina da ta sin mim guda biyu guda biyu ce sai kuma ta sin ana hada su duka da uku a jiriski sune wanne suratu shu'ara ko da qasas da nam dama ka suka ajiri sura ta 26 da ta 27 da ta 28 a cikin alqur'ani yace to an bani waɗannan surori a shu'ara shine alif lam suri qasim mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka sai kuma me biyar ita ita ce mene ita ce wace kasas ko na'am naml ke biye da ita na'am daga nan kuma naml ita ce tasil ko tilka ayatul tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ita ce nan hudan wa bushra lil mu'minin ita ce suratul naml na'am daga nan kuma sai kasasu ko tilka ayatul kitab alif lam tasil tilka ayatul kitabi tilka ayatul kitabil mubin na'am natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna ita dama daga kisa annabi Musa ta fara kai tsaye to waɗannan su ake ce ma tawasin su uku din nan kaga biyu tasin mim ne ɗaya kuma tasin kawai sai ce wal hawamina kuma an bai an bani ha haminoni kenan za a ce da Hausa haminoni ana kirga su surori ne guda takwas a jere bakwai su ne suka fara da hamin ɗin kai tsaye ɗaya ba ta da shi amma ita ma hamin ce a lissafin malaman ulumul qur'an ita ce zumar kenan ita ce ma limamiyarsu daga zumar da ghafir da hamin tanzil fusilat da kuma hamin ayin sinqaf shura kenan da kuma hamin wal kitabun mubin zukhruf da hamin wal kitabul mubin dukhan da hamin jafiya da hamin ahqaf waɗannan da suke jere surorin nan su ake ce ma hawamimu wato haminuni duk dai wani wanda ya karatun allo ya san wannan aiko duk alarmomi ga sunan burjik ina ina kuskure ku daga to yace an bashi wannan surori sannan kuma waɗannan dukan su suna cikin alwashin Musa kaga dirin waɗannan masailin da ya ambata anan tabbatar da su yana buƙatar isnadoji tabbatattu shine kuma abin da aka rasa anan waditu fatihatul kitabi min tahti daga karkashin al'arsh al'arshin Allah subhanahu wataala suratul fatiha zamu zo mu ji wasu hadisai daban akan falalarta hadisai su akan falalarta sun fi guda 50 fiye da kashi biyu bisa uku su basu inganta ba amma wanda suka inganta sun wadatar ko da surar da ko da hadisin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa na raba fatiha tsakanina da bawana in bawana yace alhamdulillah rabbil alamin Allah yace bawana ya yabe ni Ar-Rahman Ar-Rahim bawana ya zuga ni Maliki yawmiddin bawana ya zuguta ni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bawana ya dayanta har zuwa ƙarshen sura wannan ma kadai ta ishi suratul Fatiha falala insha Allah to kamar yadda dai muka ji cewa hadisin yana da rauni saboda wannan malami mai suna Ubaidullah ibn Ghalib wanda galibin shine Abu Humayd shine mai riwaya daga Abul Malih wanda malami ne abun abun watsi da shi a cikin riwaya Allah ya samu dace باب فضل البسملة باب اللي كباري أكم خلل بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبي أنا ابن بريدة أنا أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي من زم الله صلى الله عليه وسلم يشي لا أخرج من المسجد بازم فتدق مسلا چنن با حتى أخبرك بآية أو سورة حسنا قيا مكوة آية قوة السورة lam tanzil ala nabiyyin ba'da Sulaimana gai banda annabi Sulaimana babu wani annabin da aka sauka mai da shi annabi Sulaimana kamar da Qur'ani ba da labari ya sau bismillah ido to shi ka yarwata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin zuwa ga Balkisa ko sarauniyar nan da ake cewa Balkisa to annabi ya ce in banda Sulaiman alaihi salam ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi da aka aika masa da ainihin wato wannan aya qala mai riwaya wato Buraida kenan radiyallahu anhu yace fama sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba tafiya fatabi'tuhu ni ku ina bin bayan sa hatta taha ila babil masjid har ya tike kofar masallaci ya zo daidai da wajen fita kenan fa akhraja ihda rijlaihi min uska uskuffatil masjid uskuffatil masjid uskuffa ya fitar da ɗayan kafarsa akan uskuffa uskuffa shine abin da muke ce linta ko da linta ma ingilishi ne go lintel wannan da ake an zo yin kofa ta kai iyaka abin da ake ce linta to za a sa ko dai azara a gargajiyance ne ko kuma a zamanance a sa kata ko a sa rodi a sa wane ne a yi siminti ko ta kaga ƙasa ma akwai ta daidai wajen to ƙofofin mutanen gargajiya katako ne yake sakawa a ɗaura wajen ko to wannan katakon ko wannan ɗan dandamalin ko azara ita ake ce ma uskuffa ta wasu mai sunanta malali eh dakalin ƙofa ko dokin kofa dokin kofa eh ina jin wannan yafi inganci dan garama a kasar zamfara ko a katsina ma yau wato kaga mun kaga ce dan garama to katan abu kenan to dokin kofa ko ko linta ta kasa dama muna bukatar mu koyi Hausa da kyau ba Allah da shi kyauta Allah zika mal albani to da annabi zo dora kafar shi daya akan wannan wajen wa baqiyatil ukhra fil masjid ɗaya kuma tana cikin masallaci fa qultu baini wa baina nafsi ni mai ruwaya sai na ce a cikin raina nasiya ya mamanta saboda ladabi irin na sabai ba zai ce ya manzo Allah ka fice da ga mun kaza ya ya hakura kawai yace ya manta ya ba shi uzuri saboda ya san dan adam ne yana iya mantawa qala sai kuma ya sake tashi mai riwaya fa aqbala alayya biwajhi kawai sai kuma naga ya juyo qala yace bi ayi shay'in taftatuhu alqur'ana idza fatata salah in zaka fara sallah da wace da wani abu kake fara katin alqur'ani qala qultu sai nace bismillahir rahmanir rahim ina farawa ne da bismillahir rahmanir rahim qala sai annabi yace hiya hiya ita ce ita ce ai da nake ce maka babu wani annabi da aka mai sa wahayinta sai ni kafin ni kuma sai Sulaiman alayhi salam thumma kharaja sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa kafa ya fita daga masallacin wannan hadisi bai ga al-Imam al-Baihaqi al-Imam ad-Darqutni ya rawaito shi sai dai kamar da malai fara ne ce isnaduhu da'ifun isnadin sa mai rauni ne bal yumkinu an yuqala inna isnadahu mawdu za a yi cewa don haka imamu zahabi yake faɗa yake cewa matanin munkari ne yace amma isnadin an rasa wani ne yake da wannan afa da haka zaka ga al-imamu abul fadl ibnu fahir rahmatullahi alayhi ya ambace shi a cikin atraful gara'ibi wal afrad wanda kuma sharadin shi ambatan hadisai wanda suke da'ifai kwarai munkarai mawdu'ai matruhai ya ambace shi haka nan ibnu abdul hadi a cikin tanqihut tahqiq al-imam ibnu abdul hadi da shi da al-imam zahabi mu kiyaye sa da littafi mai suna iri daya kowa sunan nashi tanqihut tahqiq asalin littafin littafin ibn al-jawzi ne ibn al-jawzi yayi littafi wanda ya same shi na tahqiqu masail al-khilaf yana kawo mas'aloli da akai sabani sai ya faɗi wujuhun da suka ga akai sabani to kamar da aka sai ibn al-jawzi Allah ya gafarta mishi malaman tarihi sun ambaci manganu akan sa cewa ibn al-jawzi a littafin shi akwai kurakurai tsammat waɗanda zahabi ya hakaito malamai suna cewa inda za a baiwa al'imamu ibn al-jauzi da za a bai shi wato a iya shekarun da ya a duniya shekara 82 ya sake zama ya sake multafan da zai gyara kurakuran da suke ciwo kar baka ce ba malami bane ka ce to an ce ma yana kuskure dama ai dan adamci ne amma baka taba ganin malami irin shi a garin ku ko a ƙasar ku amma haka Allah ya yi shi yana da gaggawa ne baya nakahawa sai ya rubuta kawai ya bari ya rubuta ya bari ya rubuta bai gyarawa to dabi'a ce kowa da irin tashi yanzu kaga Imam Nawawi shi kuma malamai sun shaida cewa littafin shi ba sa zuwa da irin wannan kurakura domin shi kuma abin da aka ce a rayuwarsa kullun ya rubuta takarda daya bai tsallake ta sai ya gyara zaka littafin shi suke da tsafta littafin shi zaka ga kurakure ne wanda ba sa ba sa rabuwar dan adam amma ba kurakure na alamar sakaci ko rashin kulawa ba to shi ko ibnu jawzi yana da wannan dabi'ar Allah ya gafarta mai to da haka da ya tafi tahqiqu da ya tanqihu masailul khilaf sai littafin ya cika da kurakurai da haka sai aka samu duka wannan malaman guda biyu sun yi mishi aiki kawai da aka samu tafi guda malamai biyu sun mai aiki yanzu ibnu hajar yana da fatul bari kafin shi ibnu rajab shi ma tafin shi fatul bari in kana kan tafan malamai zaka ga littafi mai suna iri ɗaya da yawa da yawa da yawa kamar yadda misali yanzu a cikin mu akwai masu suna irin na juna a yayin mu akwai masu suna irin na juna ba haka bane to zaka ba wani abu bane kuma an tabbatar da ɗayan su bai kwafi na ɗaya ba kowa na shi daban to dukkanin su altafan su sun yi bayani akan wannan hadisi domin ibn jawzi ya kawo shi akan cewa hadisi ne mai rauni inda yake magana akan wato farawa da bismillah shin za a bayyana ta ko ba za a bayyana ba a cikin katin sallah wanda kuma wannan wani karatu ne liyomin afa an yi shi a cikin zadul ma'ad an yi shi a cikin salah an yi shi a wurare daban-daban a da haka al-imam az-zahabi da yazo a cikin wannan littafi na shi da shi da malam mai nasbur raya az-zailai rahmatullahi ala al-jami' dukkan sun bayyana raunin da ke cikin wannan riwaya kuma suka danganta shi zuwa ga Salama ibn Salih al-Ahmar wanda malami ne wahin bimarra yana riwaya a cikin isnadin daga Yazid ibn Abi Khalid wanda shi kuma layyinul hadith ne shi kuma daga Abdul Karim ibn Abi Umayya wani malami din nan wanda yau da Imam Malik dan Malik gan shi haka da timimin rawani da kyakkyawar sufa dogon charbi ya dauka mutumin kirki ne shi a can garin su ba a karbar riwaya shi Abdul Karim ibn Abi Umayya wanda abun watsi ne shi to haka wannan isnadi yake da wannan silsila guda uku a jere ta ainihin wato masu rauni da aka kaga yayi kama da ce hadisi ne na ƙarya wallahu a'lam da aka duk waɗannan malaman sun tabbatar da raunin wannan isnadi da aka shi ma bai tabbata ba bi marrakin ina fata mun gane bab fadl surati fadl qira'ati adadin min al-ayat babin da ke bayani akan falalar karanta wani adadi na ayoyi a lokaci guda ka zauna lokaci guda ka karanta aya kaza me ya falalarsa an sahal ibnu ma'adin al-juhani an abiyi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga sahal ibnu mu'adin al-juhani mu kiyaye wannan ma isnadi ne mai rauni baya ga shi sahal din nan wanda dan gidan sahabi ne mu'ad ibnu anas wanda shi ma yana da dan rauni a hadisi kuma a cikin isnadin akwai ibnu lahiya al-Imam Tabarani da Darimi sun ruwaito shi a Sheikhul Albani ya daga cikin malaman da suka tabbatar da raunin wannan isnadi yace daga babansa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala man qara'a alfa ayatin fi sabilillahi wanda ya karanta aya dubu don Allah ya zauna ya karanta aya dubu domin Allah katabahu Allahu ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin za a sa sunan shi za a yi mishi za a yi mishi masauki a cikin wato aljanna zai zama kusa da annabawa tsakankanin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wannan ma yi sinari ne mai rauni yau da duk masu rauni ake karantawa Allah ya tsare um na eh ah sahal din dan gidan mu shi mu'az ibn anas ai sahabi ne ake magana rauni kuma ga sahabi babu muhimmati hamalatul qur'an babin da ke bayani akan menene function ne duty menene responsibility na hamala ma hadaka alqur'ani alrammomi zaka sai koyi karkada kunnan shi ka haddace duka ka haddace rabi 20 goma duk abin da ka rike menene abin da ya kamata kai da alqur'anin an zaid ibn sallam an jaddihi daga zaid ibn sallam ibn mamtur al-habashi daga kakansa قال yace kataba muawiyatu ila abdurrahman ibn shibl akwai wani sahabi cikin ansarawa cikin nuqaba'il ansar shine abdurrahman ibn shibl ibn amr al-aus ba ausi yana zaune a garin da ya je rayu a kasar hims muawiya yana halifa a sham sai aika mai sako yace innaka ahadu fuqaha'i ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na sani cewa kana daga cikin malamai masana ilimin fiqhu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka na baka wato na baka order executive order ka tashi ka dinga wa'azi kana karanta da da mutane yawan inda shugabanni a da suke wato kokarin shajja'a malamai da da kwadaitar da su akan karantawa ba wai su hana su da haka dai tashi yana wa'azi yace an a'alimin nasa ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah shi gabata malam ka tashi ka dinga yi mutane wa'azi kana sanar da su abinda ka sani daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahum fa qala sai tare mutane yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ta'allamul qur'ana ku tsaya ku koyi alqur'ani fa idza alimtumuhu idan kuka iya fala taghlu fihi kar ku yi kutse kar ku zake game da al'amarinsa wala tajfu anhu kar ku mata jafa'i wala ta'kulu bihi kar ku dinga ci da shi wala tastakthiru bihi kar ku nemi duniya da shi ane mutum wannan hadisi akwai hade kuma ingantacce ne wannan test bayar wadancan bai ko mun gane al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Tabarani a cikin al-Awsat al-Shaykh al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace isnaduhu qawiyyun mai hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'allamul qur'ana mu kalla jama'a bai ce ihfazu wa tukunna ta'allam domin a ka'idar manhaji na salaf ba a yin zallar hadda yadda mu muke dan nan mutum ya zama kawai mahaddaci zalla ko ya zama wato me yake ce mishi alaramma ko garbi ko ma me shi ko har ya zama gangaran ko me zai zama amma ya zama babu sanin ma'ana wannan jama'a darabi ne na bata domin daga nan mutane suke zama yan kalakatu suke zama yan boko haram suke zama yan ba hadisi daga nan suke zama saboda ba su koyi karatun alkur'anin da yadda ya dace ba su bi manhajin magabata wajen koyon sa da ka ta'allum ne ya kamata babu shakka makaranta da alkur'ani a kasashen mu musamman su gyara manhajin su na da alkur'ani su daina muhimmantuwa da kawai haddace doron matanin qur'ani duk yara ga sun sada ta alkur'ani walillahi alhamd amma ba su san fassararsa ba ba su san ma'anar shi ba da haka ba sa iya aiki da shi ba sa iyawa ko suna so su yi ba su da wato ma'arifa ta aiki da shi ƙarshe sai zama musu hujjatun alaihi sannan kuma wato a saka lugal arabiya a cikin manhaji ya zama su iya yaren qur'ani lugal arabiya tana da muhimmanci kwarai ga dukkan ilimi sannan a saka ulumul qur'an za su koya musu ilmomi a sa usulul tafsir sannan kuma a koya musu ulumul ala irin musalawul hadith irin usulul fiqh musamman waɗannan guda biyu sun ishi mutum a matakin farko sannan kuma a ainihin koya musu adab na hamalatul qur'an littafi kwaya ɗaya biyu na al'ajurri ko na al'imamu annawawi a kibiyan fi adabi hamalatul ƙura'an ko wani makamancinsa ko in malami mai koyar da su ya ƙware ya tsara musu hand out ko ya tsara musu lecture notes ko ya tsara musu powerpoint a zamanance gwargwadon bukatarsu duk wannan ana da bukatarsu a makarantun hadda ya jama'a daga cikin wanda su suna idara makarantun hadda don Allah ce sa'ayi wajen samar da wannan revolution yawan alarmunan jama'a ya isa amma a samu masu sanin alkur'ani ya zama alarma sai dai ja baki kawai in ana tafsirin nan shi ne ma fahimta me yake wani ma zai ga yana gage ya kamata a ce yadda yake iya wurgo ayoyi ya zama zai iya taimakawa malamin tafsirin da wasu ƙarin masail masail akan qira'at akan farshul huruf akan bambancin riwaya akan rasami ya kamata ya zama yana da wannan shine sannan ya zama muta'allimul qur'an mai koyi ilimin alkurani annabi yace koyi ilimin alkurani fa idza alimtumu idan Allah ya huwace muku ka iya fala taglufi kar ku yi kusi me yake nufi da algulu asalin algulu shine mujawazatul haddi wuce makadi da rawa shine algulu kuma da alkurani mujawazatul haddi fi ta'wili wuce makadi da rawa wajen fassara shi murde fassara shi zan ba daidai ba da san zuciya ko da jahilci akwai kuma mujawazatul haddi fil amal bi wuce aikin da qur'ani yace ayi karawa kabul qur'ani yace da kuma wajen tilawa qur'ani akwai da ake karanta shi akwai ka'ida ta sananniya akwai tajwidin sa kazo kana yi a gurguje ko ka dinga wuce abin da shari'a ta gindaya na karka wuce izu 20 a rana guda da makamantansu duk suna cikin wato guluwi din sannan yace wala tajku anhu kar kuma ku zama kun yi jafa'i kun haddace kun kaurace masa ta fuskar ba kwa karantawa ko ba kwa aiki da shi ko ba kwa sifantuwa da siffofin masu mazowansa ko ba kwa ainihin karantar da shi yana cikin jafa'i ka san alqur'ani ka iya shi kuma kai kai watsi da shi wani ba ka sanin shi ma da alqur'ani ne sai watan ramadana kawai ana neman limamai na na na mai sunan shi na tahajji wannan ma kwanaki goma kashi ne kawai baka gan shi wanda dama ya iya karanta ya iya ma ba ruwan shi da kowa ya zama kawai dan duniya to wannan jafa'i ne ga alqur'ani bai koya wa kowa bai karantawa bai zama da mahadata alqur'ani ayi ayi mudarasa ko mun gane to wannan jafa'i ne ga alqur'ani mai girma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wala tastakfiru wala ta'kulu bihi kar ku ci abinci da shi at-ta'akkul shine wato neman duniya domin mu gane jama'a alqur'ani aikin lahira wato ibada ce duk abin da ka yi da alqur'ani ibada ce ka ba a neman duniya da aikin lahira alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama kuma alama ce ta asara rashin ikhlasi yaya ne neman duniya da alqur'ani shine mutum ya zama ya fi damuwa da mutane su yaba masa neman duniya ta wajen sum'a ko neman duniya ta wajen almal wajen dukiya kaga ya fada cikin wanda Allah yake cewa kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna wara'akum kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah inna haula yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman saqila da ire-iren su ga sanan da yawa burjik da suke nuna kyamatarwa da yin Allah wadare da waɗanda suke aikin lahira don duniya shi sa hadisai suka zo birjik jama'a wanda suke nuna haɗarin makarancin alkur'ani ko masanin addinin Allah wanda ya tasa neman duniya gaba da wannan addini da sunan musabaka ne da sunan karantarwa ne da sunan ruqiya ne da sunan wato neman shuhura Qur'ani so ake ka keɓance ka karanta shi kai kuka cikin dare cikin sallah ko cikin abokanka, ‘yan uwanka, ɗalibanka, abokan karatu ko karanta ku karanta ku yi mudarasa ku karanta aya ɗaya biyu sai a yi tafakkuri a kanta a yi tadabburi akan ayar a ƙasar makka na ga ɗalibai suna yin irin wannan abu an zauna sai mutum ɗaya ya karanta shafi sai a yi ta bayani akan masail da suke da alaƙa sai ka tashi da ɗumbin ilimi a wajen ba wai kawai a karanta a tashi da muke mu musafa ba ana kirga wani an kama shi to kaza wani an kama shi to kaza wannan na ka samu shi da irin tsarin yan tsangaya din nan ana karantawa da ribat a gurguje duk wannan bai da asali a cikin shari'ar Allah jama'a to da haka babu babu mafarin ka zo za ka alqur'ani ka sa kyamara live kana so duk duniya a ganka wa kake so wa kake nemo na babban shi ba Allah ba ba karantar da alqur'ani kake ba kai a ganka kana karatu a san ka iya kun ga wannan abin yanzu an fitine mu da shi jama'a ko mun lura aikin lahira ne amma muna so mu nemi duniya da shi dama duniya kuma ake nema a cikin ta dukiya shahara farin jini sarauta dija ake nema to mutum yana so a san shi ya farin jini ai mai comment ai mai liking page shi cika da mabiya duk inda yazo ana so a ganshi ana yayin muryarsa a mai da ita ta zama ita ce ma ringin da mutane kaga wanda suke karatun alkurani a baya da ba a san su dinnan ba sun fi morewa wallahi irin su mun shawi su husari da makamantansu Allah ya gafarta musu ba ma wanda ya san su in ba daga bai da ake ganin hotunan su ba amma na yanzu na cikin mu dinnan malam sai wanda Allah ya tsare saboda shi dan ya riga ya gama mana da baibayi ta ko ina gaba abin da ya kamata mu kokari mu gyara mu san Qur'ani jama'a karanta shi kana ne dan lahira kana so ne ran alkiyama a ce ikra wa taqi kama kunta taqrabu fi dunya karanta kana karantawa kana ƙara yin sama kamar da kai karantawa a duniya annabi ya ce fa inna Allah za a ce maka fa inna akhira manzilika inda akhir ayatin taqra'u iya inda ka tuna iya iya iya iya tsayin gidajenka a ainihin wato a lahira Allah ka samu a cikin wannan falala dan haka mu kalli jama'a hadisai da suka zo ire-iren waɗannan suka zo suna magana akan nuna kyamatarwa zuwa ga haka alal misali hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi ku dinga karanta alqur'ani kafin wasu mutane su zo su dinga tsayi da shi suna sassaitawa irin da ake sassaita tukunya to ne daga cikin guluwi a wajen kira wato yawaita gwalangwaso fiye da abin da shari'a ta ce yawaita salo kamar daidai da shari'a ta ce yin irin abin da ake ce matangimi da sauransu duk waɗanda suna cikin guluwi ne a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'ajjalunahu suna gaggauto da abin da suke so samu alqur'ani wala ya ta'ajjalunahu ba sa jinkirtawa su bar ladan sai a lahira suna son duk abin da za a faɗa anan kawai a yabe su shikenan sun more shi da ranar alkiyama aka ce kai mai aikin ka a lahira ya ce na yi karanta alkur'ani na yi aiki da shi Allah ya ce ka zafta ƙarya kake ya kai bawa inna ma qara'ata hu yuqalu innaka qarin ka karanta ne dan a ce maka alaramma wa qarqila kuma an ce maka haka Allah ya sa ayi hanya wuta da wannan bawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yata'ajjaluna ajrahu bimalin aw sum'a suna gaggauto da ladan katin alkurani bi malin dukiya aw sum'ati ko shahara in ba in ba lalacewa ba jama'a ce ma da ta qur'ani su taru su karanta qur'ani wai a dinga raba musu waina da yankan nama da naira 50 50 haka ba yake da jama'a da an yi soka din inda ma yake da dan wadata ne za a ba su dafa duka su ci sai an yi sauka wannan ai lalace wannan wannan wulakanta alkurani da wulakanta kai sannan irin wannan abin da mutane suka suka suka mai da kansu kawai duk abin da suke yi shine yaya za a yi su ci musabaka musabaka ce kawai da musu da alkurani a wasu wuraren har har almundahana ake malpractices ake tun daga kan ba da cin hanci da rashawa da yin coge a wajen tambayoyi kai hadda zuwa gun bokaye don neman sa'a ko don a ɓata muryarwa ne ko a sa mishi kadangare a makogoro ya kasa karatu duk ana yin wannan musabaka jama'a ka je ka bincika baka sani ka ga dakta nan ku tambaye shi tsohon jami'i ne a hukumar musabaka ta ta jihar Kaduna din nan dakta Aliyu an ce ku tambaye shi ku ji labari ko ku je ku tambaye malam Musa Sahibi ai da rayuwar shi Hafizahullah ko ku je ku tambaye malam Dr. Sa'idu Yunus da duk ire-iren waɗannan da suke malamai ne a cikin mun san su malaman mu ne kuma sun yi galibin su dalilin da sa suka dinga jikin su harkar musabaka ne saboda abin ya zama a fili ba Allah yake nufi tun kafin mu san karatu da dan zurfin-zurfin na haka ko na shajin malam Musa a baki a kunnan shi na fara haddace wani babi a cikin Bukhari saboda duk an je musabaka malam Musa sai ya karanta da mu wannan karatu babu ismu man ra'a bi qira'atil qur'ani aw tafa aw ta'akkala bihi aw tafajjara ko aw tafakhara da ana ana ruwaitowa babun da ke bayani akan zunubin wanda yayi riya da karatun alqur'ani aw ta'akkala bihi ko ya ci abinci da alqur'ani aw tafakhara ko yayi kuri wata riwaya kuma aw tafajjara ko ya zama fajiri ta hanyar alkurani malam musa sadi Allah saka mai alkhari tun ba wanda ya kama na sahih bukhari wala muka san wannan wannan wannan wannan babu tun ba mu san ma ina yake saboda duk aka je musabaka malam musa sai ta iya yin shega cewa ya rawa da ɗan musabaka cikin hayyacin su san cewa wannan abin da yake ba shi da asali ba asali ma muhallin sabani ya halasta ko bai halasta ba can ta matsi musu da shi ko ba ka ba an zo kan karatun ai amma dai yanzu abin da muke faɗa shine wato mutane sun saki jiki sun bari shedan ya rude su kuma al'amarin alaka su da alqur'ani ko dai wato kaga shedan ya rude ka da ababan duniya daban-daban kai watsi da hadda ka batta kai ka ci gaba shagalin duniya wani ma sai kwana 20 bai muraja a zo a ita ta karota da kyar ana a tara a tara ta fara wargajewa ya taba kan shi uzurori cewa wallahi dindimu ne wallahi kaza ne kaga wannan ma shedan ya rude shi ta hanyar nesan tashi da alkurani ko kuma shedan ya rude ka ta hanyar ya cusa maka waɗannan manufofin na duniya na kuɗi na shugabanci na neman suna na san a sani na rigima da raina malamanka na fasadi da barna da cin mutunci mutane kuma duka a cikin harkar alkurani Allah ka tsare mu Allah gafarta mana aw wala tastakthiru bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku nemi takassur shine neman abun duniya can an fadi alkhas ne wala ta'kulu bihi domin asali a galibi abin da mutane suke shine ci din ba dole ci da a baki ba kamar da aka ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko la ta'kulu amwalal tama da ire-iren sun aka ce al'akal din ana ishara ne zuwa ga abin da shine galibi mutane suke ba wai sai in ka ci kamar da ake cin abinci ba a koda tara kai koda muhalli kai koda tarawa kai ka jajari yana cikin ta'akul ina fata mun gani to da haka wannan hadisi yana yana da matukar muhimmanci jama'a mu kalle shi mu samu mu gyara tunaninmu da halayenmu musamman ta fuska alaka mu da alqur'ani ita alaka da alqur'ani kana so ka ga wato manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da alaka da alqur'ani sai ku kuma wannan littafin al-tibyan da imamu an-nawawi da littafin akhlaqu hamalat al-qur'an na na ainihin wato malam hibatullahi ko al-ajuri da kuma wannan littafin yayi yayi ya takaita kwarin kutura mun karanta a can baya a cikin zadul ma'ad cikin mujalladi na farko hadiyu sallallahu alaihi wasallama fil Qur'an ya takaice dukkan gundarin waɗannan hadisan a cikin shafi ɗaya da rabi yayi kamata ka malamu masu alqur'ani ta wajen aiki da shi yin dabi'u irin na masu karanta shi ladabtuwa da ladabin alqur'ani kiran mutane zuwa gare shi wanda wannan shine gaba da Aisha take cewa kana khuluquhul qur'an ina fata mun gane wannan Allah ubangiji ya kyauta bab ba da ce ga wani babi tartilul qur'an babin da ke bayani akan karanta alqur'ani dalla dalla at-tartil shine karanta alqur'ani tare da halarto da ma'anarsa wanda ba ta yiwa sai an karanta shi din yadda yake dalla dalla a cika kowace madda yadda ya kamata a cika ta a ainihin wato ja inda ya kamata a ja an ummi salamata zakarat aw kalimatan ghayraha qira'at rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ummu salama zakarat ta ambaci aw kalimatan ghayraha wato ko dai kalmar ambato ko kalmar wata ne kamar ta kamar a ce akhbarat ko bayyanat ko qalat an bi an kirat nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya kasance yana cewa ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yuqaddiqu qira'atahu ayatan ayatan tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba qira'arsa aya aya baya hade ayoyi guda biyu waje daya hasali malamai suka ce koda a ce aya ta biyu tana da alakar ma'ana da aya ta daya dai ba ya zo a riwayance cewa a wajen an yi haka ba to al'aslu shine ka yanke kaman fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim saw kaga zaka iya cewa an tsaya akan fawailul lil musallin kaman an tsaya akan wato ma'ana karatacciya amma tunda dai aya ce a wurin in dai riwaya da kake karantawa ba a riwaito cewa wannan ƙari din yana haɗe su yace fawailul lil musallin alladhina hum zuwa ƙarshe barka haɗe ina fata mun gane wannan wannan shine asalin qira'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ta bayyana tsayawa akan ayoyi ya zo kuma a cikin riwaya zamu zo mu ji wata irin ta amma akwai al-aslu game da ita riwaya Imam Muslim daga sahabi Anas bin Malik Allah ya tsara masa yadda da aka tambayi manzon Allah aka tambayi Anas Allah ya tsara masa yadda aka ce kaifa kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kana yamuddu maddan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ja iyakar ja wato duk inda ya kamata a ja yana ja to annan akwai wani misconception da ya faru da mu galibin mu da muke ce maka mu ustazai wayan salafiya sai muke ganin kamar haka yana nufin ba daidai bane yin kasu a wasu wurare to kamar yana fata dazu waɗannan kasurin da ake yi a wasu wurare ya tabbata a riwayance da haka ba za ba za a fasa yin shi ko mun gane ma'ana misali kaman qasru na maddul za'idil munfasil kaman qasru na maddul aridil sukun da ire-iren su ba dole bane an a irin riwayar da kake a hanya da tazo tazo da jan madda biyu zuwa uku a maddul aridil sukun ya halasta tazo da takaituwa akan madda biyu kaman maddul tabi'i a maddul za'idil munfasil ya halasta sai dai idan wannan riwaya da kake bata halas bata da haka alal misali akwai riwayar warshi wadda bata yin wannan wacce ce ita manura eh ta azhari go me ja duka azrak to riwayar azrak ita ce ko ina shi da shi din nan ne kaga wannan sai ka tara numfashi da yawa ko akwai da kuma take da kasur kasur din wacce ce yawa ta ta al-asfahani to kaga tunda ya tabbata a riwayance kuskure ne a kore shi da ma sannan san mutane mu san dauko umumin wannan magana sai ai an ce annabi yana yin madda a koyi haka yake to amma madda inda ya kamata ai sannan kuma bambancin maddan yana da alaka da abin da muka ji a darasi na baya na lahaja da aka duka akai akai harmonizing din su alqur'ani akwai lahajar da ta zo da wannan haka inda ya tabbata a riwayance to kokarin wato yarfar da shi da wannan magana gaskiya saboda Allah ba daidai bane Allah ya gafarta ma malamanmu da suka irin wannan istinbat wallahu musta'an to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani dalla dalla da haka kai mai kokari karanta shi dalla dalla lazima haka karka wuce dalla dalla shine tangimi sai ka nemi mishi isnadi ko yana da isnadi bai da isnadi kawai yayi ne tangimi da yake wannan aita na kwaikwayawa ana sama ana kasa kamar music ka daina yin shi sannan hadaru a gurguje din nan kana so ka kai hammuka akhirul sura ko akhirul hizbi so kake fiye da za a yi kafin rana ta faɗi ka ci izu ɗinka goma to wannan ma babu babu abin babu makaruhi ne akwai masail na saɓani game da wannan babu so da an samu mutane da dama cikin magabata sun faɗa cikin wannan ijtihadin akwai a'imma kiba su bukhari su al-imamu ash-shafi'i da makamantansu zaka ji an ce suna kanta Qur'ani fiye da ma sauka guda a rana kamar Imam Shafi'i da Azmi yana kanta Qur'ani sauka 60 kullun sauka biyu kaga ya zama mai 120 kenan ko kullun to da ire-iren su ya tabbata a tarihance amma za ga Imam Zahabi duk in yazo kan wannan sai ya ce to dai bin tafarkin manzon Allah dai shine asali shi yafi kyau su kuma sai a nema musu uzuri kamar Imam Ibn Kathir da ya kakkawo ya ce nema musu uzurori cewa tayu suna ganin saboda wannan wata na alkur'ani ne babu laifi a watan ana iya tsananta tayyu kaza tayyu kaza duk babu laifi a yi musu uzuri amma dai kai ka tsaya a wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya horar da sahabbansa a hadisin Abdullahi ibn Abbas to ka tsaya nan ya ce maka shine duk wuta aka wuce zuwa 20 a rana ina fata mun gane wannan duk wuta aka wuce zuwa 20 a rana me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da shi a haka saboda muhimmancin fahimta to daga nan za ka gane kenan ba daidai bane ka dinka tafiya a guje baka fahimta din daga cikin uzurin da aka waɗancan malama aka ce ai sai daga sun sa alqur'ani da haka ba fahimtar bace a gaban su wal usman da suka ce a ai duk sanin kada alqur'ani kullun kana karantawa kana ƙara fahimtar wani abu na'am tadabburi saboda tadabburi ba a ce ai wanda ya riga ya sani kawai sai tafi a gurguje irin kamar kana kallon fim wanda ka ka kalle shi ka kalle shi ka kalle shi kawai zaka tafi da shi ne zur zuwa wani wanda kake so ka kalla ka wuce wajen wallahu almusta'an a takeice jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya muddul huruf yana tsawaita ja a inda ya kamata a ja aka ce yasta'inu bidhalika ala tadabburi wat tadhakkur yana isti'ana da haka wajen fahimta da wajen tadabburi yanzu koda saurare kake in ka saurare mutumin da ya fita alqur'ani a natse irin husari ko manshawi ko makamantansu zaka bi ka gane me yake cewa koda larabci bai ishe ka ba sai ka ta fahimta amma a tafi a guje ba ana cinye haruffa ana cinye wasulla ana cinye madoji ba za ka gane me kake karantawa sai a karanta wata ayan ma ka ji kaman ba haka take wannan ba daidai bane sawa'un a sallah ne ko a wajen sallah musamman masu sallolin tahajjudi din da suke tsanantawa wajen haka duk dai a kuma wancan littafin na adabu hamalatul qur'ani na na ainihin wato abin nan akhlaq hamalatul qur'an na ajuri da attibiyan na al-imam nawawi da makamantansu وعن أم سلمة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بسم الله الرحمن الرحيم ووصف عفان حرفا حرفا ومد بكل حرف صوتا وأن رواية كما تتشي كراتم من الله صلى الله عليه وسلم يكتن تيكن بسم الله الرحمن الرحيم دلا دلا عفان ابن مسلم ɗaya daga cikin malaman da suka tada hadisin a cikin isnadin aka ce sai siffanta karatun harfan harfan wa madda bi kulli harfin sauta ya jamuriyarsa da kowane harafi kaman ka ce bismillahir rahmanir rahim ya ja duk inda ya kamata ya ja duk inda wani lini yake ko ta madda ko wani tahqiqi na wani harafi ya tabbatar yayi wa an abi jamra qala qultu li ibn abbas abu jamra shine nasr ibn imran a ad-dabi kenan wanda ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da takwas bayan hijira yana daga cikin suka a duniya ya rasu a garin saraksa me yace na tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu an abi qultu li ibnu abbas inni sari'ul qira'a alga ta malam ina karatu ina yi da sauri inni ahubbul qur'ana ina jajjan alqur'ani ina jan shi a guje fa qala ibnu abbas ibnu abbas yace li an aqra'a suratul baqarah fa urattilaha yace wallahi in karanta suratul baqara in rera ta dalla dalla ahabbu ilayya min an aqra alqur'ana kullahu hazrama yafi mun alheri fiye da na rana guda na karanta alqur'ani gabaki dayan sa hazramatan a gurguje hazrama shine saurin magana ko saurin tafiya da ana ce mishi hazrama an akan ce kuma hazrama akan ce at-takhlif cakuda abubuwa domin garin sauri kana ita takwada abubuwa har ka dinga cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya wannan shine hadarar kana tafiya kana yi kana gida kai ga makadan gari wannan abin da mutane suke gani suna suke suna ganin burgewa ne a gurin Allah ba burgewa bane da ba mutane kuma da kake burge su ko ba su ladan da su baka iyakaci kawai su yabe ka su dinga saka hotunan ka a jikin hulun su da dari hulun su da ke kullun su shikenan fa iya abin da su ba Allah shi ke kuma su su sa kai asarar na wajen Allah wani Ibrahima wato ibnu Yazid an-Nakhai kenan wanda ya rike 96 qala qara alqama ibnu Qais wanda alqama muhadrami ne an haife shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya karatu a gun sahabbai ta Abdullahi dan Abbas sorry ta Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar nan dan Abdullahi dan Mas'ud ne yake cewa qara'a alqamatu ala abdullah alqama ya karanta qur'ani a gaban malamin shi abdullahi dan mas'ud wa kana hasana sauti yana da dadin murya fa qala sai malamin yace rattil fidaka abi wa ummi fa innahu zainul qur'an yace ya kai dalibina rattil ci gaba da karanta shi haka dalla dalla fidaka abi wa ummi ina baka fansar mahaifiyata da babana fa innahu zainul qur'an shi tartili shine kwalliya alqur'ani ko baka da murya mai dadi kayi shi a natse kuma yi kokari ka gyara muryar taka ka dinga shan shayi mai kyau kana buroshi kana aswaki kana yawan karantawa sai bakin kai laushi akan abu kaji wannan malamin ya yaba wa dalibin ya ji dadi ya mishi addu'a mai kyau ina ina ina kai maka sama ga gun malamin ka ko ko da malamin ka gama garin malami ne maka da zaka ji dadi ban za ce sahabi ko wani tabi'i ko wani babban mukuri wanda ake ji da shi maka irin wannan addu'a ya ce rattil ya fulan fidaka abi wa ummi ai ranan kai kuma shikenan ka zama sai an dinga shafa kanka ana ana gogawa a fuska ka zama wali wa an ibrahima qala qala abdullahi ikra'ul qur'ana wa harriku bihi alquluba sayyidina abdullahi dan mas'ud yake cewa ku karanta alqur'ani ku dinga motsa zakata da shi la yakunu hamma ahadikum akhir sura kar ya zama ɗayan ku abin da yafi damun shi kawai shine ya ga ya kai ƙarshen sura ya kosa ya sauka ya kosa ya gama izinin shi na yau ya kosa ya kai inda yake so ya kwana a ya zama hammuhu tadabburul qur'an fahimtan alqur'ani shine hammu dama wannan tafi alqur'ani dama shine lissafi mafi albarka a doron duniya wanda kuma duk wanda ya rike shi ya mu'amalance shi yadda shari'a ta hukunta yadda shari'a take so zai samu alherin duniya da lahira in kuma ka rike shi ma ko da rafa-rafa ne ma'ana ko ba da ba yadda ake son ba za ka yi samu alherin duniya ba na lahira ne za a yi za a yi daga daga amma na duniya ne za ka samu kuma na ji wannan abu ne amrun ne mushahadu da ka zama mu kokari mu rike shi rikewa da kyau mu tsaya mu nakalce shi mu nakalta wa iyalan mu da ɗaliban mu da ɗan uwan mu shi mu shahara ambatan shi ya ishe mu komai baka buƙatar duk wata hayaniya ka rike alqur'ani za mu saurara nan saboda kullum lokaci sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله